daga birnin maiduguri borno allah ya saka masa da cajin ya kare ko ya kenan to ya ba da sunan naki na sufaye waɗanda suka yi kafurci da zindiƙanci aka kashe su daga lokaci daban-daban daga ƙasashe daban-daban daga ruruwa daban-daban to a daidai nan muna tura ƙalubale ga dukkan sufayen najeriya da 'yan tijjaniya su masu zo su jero mana sunan nakin ahalin sunna waɗanda aka kashe su don sun yi magana ta kafurci ko ta zidikanci ko zagin manzon Allah yanzu ga su mun jero daga ƙalubale ne to in ba su jero ba to dama wannan sana'an su ne aikin su ne ni ma da suka jefe ni sun zan ƙarya suke yi eh wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwa Allah saka da alheri a daidai wannan lokaci akwai malamai da muka sake samu akwai wannan bawan Allah malam bukura bakura shi ma daga maiduguri yake malami ne mai karantarwa Allah ya jarrabe shi da rasa idan dunansa guda biyu wadda mazala ce duk wadda Allah da jarrabe shi da wannan ya hakuri makomansa aljanna ne Allah ya sa mu alam makomanka aljanna ne gashi daga Maiduguri ya taso ya zo wala tun lokacin nan da abun nan ya same ni kullun zai kira sau biyu sau uku kulla sau biyu na mun addu'a to gashi yau gashi ni ina ganin sa shi baya gani na amma soyayya ta sa daga Maiduguri baka gashi ya taso ya zo mala Allah saka maka da alheri sana akwai yan uwa daga Nijar wadda ga wannan bawan Allah wadda daga ɗaya daga Agadas ɗaya daga Maradi takanas suka taso suka zo su an gane wannan daga ciki akwai malam Ilyasu Musa shine daga Agadas gashi na malam ka tayi su ganka mana tafaddal mashkura saboda yan uwantaka ta aqida ya taso ku duba Nijar fa wata ƙasa daga agadas daga ajihunsa ya nemi jirgi ma ya taho ta jirgin sama ya sauka a abuja ya zuwa bauchi bai samu waye suka biyo mota suka taho malam allah ya saka da alheri akwai malam abdulsalam sani shi kuma daga maradi shi ma gashi nan shi kan ma nan ya kwana wannan ita ce yan uwantaka ta gaskiya ta aqida mutum ya bar sana'arsa ya bar garinsu ya kashe kuɗinsa ya zo mala Allah saka muku da aljanna ba da mu manta ba da irin su malam sani ibn hazam satin da ya wuce wancan shi ma ya zo ya sauka a kano ya buƙaci dai zo na ce ya bari sai wannan sati ya zo a zo tare wallahi ni na roƙe shi na ce kar ya zo to gashi kuma wannan satin kafin wannan satin ya samu ya koma amma muna fata satin da dai zo akwai manya-manyan malamai da su sake zuwa zai tafi a cikinsu ba da son faɗi sunansu sai sun zo su tukuna an gane wannan sa'annan a daidai wannan lokaci a hannun dama na ga sheik nazir shi ba bako ba ne dama wancan karo ma ya zo daga jos plato cikin jos ga shi yanzu ma sake zuwa ya zo shi an gane wannan allah saka mar alheri ga abin nan abul bukhari wanda shi ma ba bako ba ne ya zo ga shi ya dawo an gane wannan Allah ya saka suna nan da yawa ɗaya bayan ɗaya mu rika ambaton su insha Allah daga biko ina yake Allah ya ga wata malam suna Hassan Abubakar daga biyu Malam Hassan Abubakar Allah ya sa a cikin mizan hasanatu ɗinka da kabaro ayyukan kabaro iyalanka saboda ƴan uwantaka ta aqida ta musulunci Allah ya saka maka da alheri Allah biya ka da aljanna yadda ka zo lafiya Allah mai da ka lafiya Malam Muhammad shi ma daga Maiduguri duk dai ga su na yan uwa ne na aqida Allah saka muku da alheri Allah biya ku kudaden ku da kuka shi Allah ya mayar muku sama da haka Allah ya kai ku gida lafiya ga malam Anas dama shi ma ba bako bane wanda yana da program a Dabo TV kullun kuna ganin sa yadda yake yakan bid'a da shirka yake kokarin tabbatar da sunna a garin Kano da yadda ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya al-ilmu zinatul fataka shi gabatar yanzu malam Ahmad Allah saka da alheri ga sunan dai da yawa daga Yobe bayan shi dr yahuza hamza da ya zo akwai wani wadda ya zo yawa daga yobe ina suke daga soba soba cikin kaduna a nina dauka daga yobe yake to malam daga soba a kaduna allah saka da alheri daga sokoto malam abubakar adam daga sokoto yaya su musa lukuwa su malam asada su mallan abubakar malami su balla yabo da sunan bara don sunna Allah ya saka da alheri Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya malam sani isa daga abuja ina yake ah ai malam sani isa wannan shi ma wani mujaddidi ne abuja mujahidi wallahi duk lokacin da ya darasi sai ya mana addu'a ta alheri ya ambaci wannan majalisa mu da alheri malam sani musa Allah ya saka maka da alheri daga abuja yake Allah ya tsare mana kai Allah ya kiyaye yadda ka baro iyalanka da wajen karantar wanka Allah mai da kai gida lafiya Allah kuma ya yaukaka arzikinka abinda ka kashe Allah ya mayar maka mun gode mun gode Allah ya hada kan mu a bisa kan sunna Allah ya sa duka mu zama mu zama masu jaddada addini wallahi malam Abdu daga tawa Niger kenan ina yake to a ina yake to ina yake to malam ku bakin mu na bai kamata ku goya ba a malam taho mana daga tawa wato kun san wani abu wato mutanen Niger Allah saka musu alheri wato sun sun tashi rike abu ba sa wasa kuma wani alherin da ke tare da su wallahi suna taimakon addini da dukiyarsu yanzu akwai wani mutumin Niger Abuja wallahi ya kashe kudi a wani masallaci shi kaɗai sama da miliyan ɗari ya gina masallaci ɗan Nijar ne ɗan kasuwa za ku ji sunansa Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa Allah ya biya su in ba ku manta ba kwanakin bacan an so a haɗa mu faɗa da su amma haɗan bai yiwu ba akwai wani ce masa Suleiman yana togo ne dan cikin Nijar ne ta yana jin a sati yakan bugo min sau biyu sau uku daga difa da kun gani duka suna kudan wuce gaba malam daga difa mai suna Mustapha Abdullahi daga difa a Nijar Allah saka da alheri malam yobe ehen suna Usman Sa'idu Allah saka maka da alheri malam kaifa Abdurrahman Lawan yobe yogo daga yobe Allah saka da ku duba waɗannan fa duk ƴan uwa ne na aqida to kun ga waɗannan dukan su gwamnan Bauchi yana faɗa da su wallahi kowa ya sani ko bai sani ba ko ya sani ko bai sani ba yana faɗa ne da su ko ya sani kuma akwai miliyoyi irinsu wadda suna son su samu damar zuwa ba baka san siyasa ba wallahi da ka san siyasa ko an zuga ka ka ce a ba wurin shiga na yi wannan ba amma ina akwai matsala akwai matsala akwai matsala akwai matsala mutane suka tasowa daga nijar akwai da su ma daga ghana ko daga togo akwai wani ma daga ingila ya bugo min ya ce wallahi suna shirin zuwa bauchi sai dai mummunan addu'a ma wannan gwamnati ya ce malam bi izinin lahi wannan gwamnati sai ta rushe ko da addu'a mu wallahi da a ingila yake sunansa abdulsalam yanzu dan siyasa zai yadda da wannan kai dan siyasa ma yana runguman wata kungiya kawai ce ita ce tasa in farin siyasa yana da hankali ya san me yake wato yanzu ka nuna mana kai na yan dariku ne ko kai na rasul jarima ne ko mu kan ba naka bane kuma mun maka halacci lokacin da kake nema kai ne a gidana kai ne a makaranta na kai ne a masallaci kai ne bugo mun waya kai ne zuwa juma'a nan kuma duk ka manta wallahi dan halal baya mantuwa dan halal baya mantuwa yakan tuna da baya ai hausa suka ce tuna baya shine menene shine roko ka san wanda ya maka halacci ko da daga baya kun samu sabani sai ka tuna alherin sa akan ka aka aka kai ni DS Abuja ka sare ni akan ka kuma kai ma yanzu ka zo ka kai ni kurkuku har ma ka saka alƙalin cewa a samu sharuɗa da ba dan yi cikawa ba kuma ya bi ka ba kisan kai ne ba ba sata ba ba fashi ba ba dukiyar gwamnati sata kawai dan na ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai ya lalajab ya lalajab shika'ul mar'i min ajali ta'ami a'udhu billahi wa alaikum assalam lokacin da aka kama ni ya aiko ɗaya da cikin mabiyansa karata da hankali a duba lokacin da ya zo kofar gidana ma a nan shi wannan gwamnan gani gashi ma'aikatinsa da yake magana kasan shi kaɗai magana ya ce a bani ni na yi magana da ya tashi ya ce malam idris ba an kama ka saboda wani abu ba ne saboda ni ne ni ne target saboda an kama ka ai rikicin addini a bauchi kar a rantsar da ni wallahi aya gaban ku ya faɗa yace shi ake nufi ba ni ba to kenan tunda shi ake nufi tunda an sani ina da bakin faɗa ina da alaka da addini sai aka kama ni ya san haka shi ya faɗa da bakinsa kuma abun yana na isu recorded to kuma yanzu ya zo ya sa ni kuma an sake kama ni a'a babu tsinuwa ku yi addu'a abin da yake gadara da shi Allah ya kwace ai giyan mulki ne ko ba giyan mulki ba ne ai mukami ne ya manta mukamin da nake da shi billahi allazi la ilaha illa huwa yafi nasa masu ilimi sun san haka kun ga mukami na din nan kujera na din nan har na mutu kun ga kujeran sannan in ya yi nisan kwana a kanta shekara hudu in ma ya kai ya zama ex ya zama ex gwamno ya zama foma gwamno an ma ni ba da ce foma malam ba ba da ce ex malam ba na fi shi ko ban fi shi ba the difference is clear the difference is clear the difference is clear wannan mukamin da nake kai na wannan kujeran tun kafin ya zamo sanata tun kafin ya zo minista kun kafin ya zo gwamna ina kai ban kuma sauka ba amma shi sanatan ya sauka ministan ya sauka yanzu ya zo na ƙarshe kenan ko giyan wake sha ma bai sai nemi shugaban ƙasa ba don wala ali suna ba rasa shi ba kowane jiha muna da mutanenmu kuma sun tafi da fikiran cewa shi makiyin sunna ne ya daura fada da ahli sunna na duniya kuma ba zai kai ba Allah ka taimake mu a kansa wa makaru wa makaralla wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilul kafirin amhilhum ruwaida wa makaru makaran wa makarna makaran sun yi makirci babba amma har yanzu ba su ci nasara ba wallahi ba su ci nasara ba bukatar su bata biya ba kun ga yan dariƙun nan wallahi amfani aka yi da su in ba dan ya ba su kofa ba wallahi ba shegen dai sai mai kai kara dan ba abun kaiwa kara dan na bayyana da aqida ta na ce ba a neman taimakon kowa in an shiga musiba sai Allah su kuma sun bayyana da tasu kowa ma Allah ne sai samu daman kaiwa kara wani kotun da su kai in an da ya daure ni sau goma su ya kamata daure sau miliyan kama sun samu dama wajen gwamnati suka ce a ai malam idris bai yi shi ba mu haɗa kai da shi mu gama da da'awar a rusa masallacinsa a rusa asibitinsa a rusa makarantarsa a daure shi a yi masa irin na abdul jabbar ya shiga kurkukukan a sake duriyarsa kun ga fitowa na dinnan da nayi wallahi kamar su mutu da bakin ciki ba su so haka ba kai akwai dan bidiya ma da ya roka ce wallahi malam Idris ya tafi kurkuku ba zai sake fitowa ba to sai ka je kai kafara na fito eh na fito kuma ko na koma insha Allah zan fito a'a tunda kun san aishi ai ya zama da malamai sun kuma ba shawara sai da ya rantsuwa ce sai ya kai ni kurkuku to ka kai ni alhamdulillah har gidansa har ofis ɗinsa duk inda yake akwai ɗalibai na kuma suna gaya mu abin da yake faɗa ke kullawa da haka ni a tafin hannu na ina kallon sa karau duk wani movement ɗinsa mun sani in yayi maganan banza an gaya mana in yayi magana ta sharri an gaya mana sai zaga muke na tafi isti'aza muke neman Allah tsare mu daga sharrin sa muke addu'a muke cewa Allahumma man arada na bi sharrin fa ashghilhu fi fi nafsihi duk wanda ne mai Allah ka shigaltar da shi to wannan shari'a ma insha Allah ta isa shigaltar da shi wannan shari'a ta isa shigaltar da shi yawa Allahumma man arada na bi makarin farud da makarahu alaihi Allahu man aradana bi makidatin farud da makidatahu alaihi wa ashghilhu fi nafsihi waj'al tadmirahu fi tadbirihi ya rabbal alamin Allah ka sa abin da yake dabbara mu ya fada ciki ku ce amin amin summa amin amin summa amin malamin mu na gaba yanzu ban sani ba mai shawarar ku ga malamai da yawa shin da mu bari wasu sai a fada da wannan darasin sai gobe ne su kwana a nan a su sake kwana zuwa gobe don ba dai yau kowa yi magana ba to za mu roƙe su za mu roƙe su don Allah waɗanda ba samu daman gabatar da darasi yau ba su haƙura za su ci za su sha akwai masauki muna da shi don Allah wadda ba ta kai su bari gobe ma a sake darasi don malaman ga sunan da yawa yanzu a ta wannan bawan Allah dinnan dan uwa bakura shi ma ya zo da cewan akwai yana da maganganu da karantarwa akwai abin da yake so yi kuma bai iso ba sai da daddare na kusa mai dugu bai taso da wuri ba to ba zai dukkan malaman nan mu ba su dama ba yanzu abin da dami yi za mu ba da da malam Anas da kuma Nazir tun da shi kusa ne dai iya yi ma in ya gama ma ya tafi jis abunsa an gane wannan tunda shi kusa yake bai kamata mu ce mu rike shi har zuwa gobe ba amma wanda ya taho daga nesa don ya huta ma ya kamata ya kwana ya huta kun gane hikima din da ke ciki wanda suka zo da nesa ya kamata su huta yawa don haka yanzu ban sani ba mana anas mana idris da kai da sheikh nazir jos wanne ya kamata ya fara gabatarwa eh kabbir من هو أكبر منكما من هو الأكبر أم أنت أم هو shi ya ce anta kai ka ce huwa da wanne ke da to malam bismillah malam bismillah da mu gabatar da shek to to to shi kenan to da su da su bi da su yi ina ana rama mu daga maiduguri ne kan na wada abin nan ya iso ya fita to malam ka dawo wannan kujera tafaddal mashkuran Allah ya saka maka mujaddadi na Jos kun san fa duba kai a gari daya a ƙasa daya da ya samu mujaddadai da yawa fa ko mu gane bane yawa bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba da yan uwa musulmai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ikonsa ya yi kaddarawarsa ya ainihin tara mu a cikin wannan masallaci ba don komai ba sai dan tattaunawa a cikin ƙabiya na wato ainihin wannan addini namu muna roƙon Allah Allah ƙara fahimtar da mu wannan addinin abubuwan da malama suke karantar da mu muna roƙon Allah Allah ya ƙara haɗa mu a kan shi wato wannan a dalilin wannan ƙabiya kullum masallacin nan ƙara albarka yake wa'anda ƙila wani ma kafin ka iya cin karo da shi zai yi wahala wala Allah wani sai dai kwaɗi da shi a lahira amma a dalilin wannan dawar tauhidin gashi bayan Allah muna ta ganin sa harha kamar yanzu malam Anas da ake magana wallahi wallahi akwai bawan Allah da kullun kullun sai ya turo min karatun shi ta cikin waya kullun muna tare da shi unguwa daya yana ta kwatanta min shi bai fahimci ba ni ban gane shi ba to sai yake ta kulli shi ne daga baya da ya turo mun na farko sai ya zamanto cewa kullun sai ya turo mu sannan ga dan uwa al'ilmu zinatul fata kafin in san shi sunan na fara sani to amma kaga cikin sauki cikin wannan da'awa ta tauhidi Allah ya hada ma wannan masallaci ga bayan Allah suna nan da yawa wanda duk lokaci sai dai in baka hau ka sauka ba sai ka ci karo da su ‘yan uwa musulmai ba abin da ya tara ma nan wurin sai addinin musulunci wannan addinin shine addinin da ya tara mu a dalilin shi duk muka tara a nan gurin kuma duk annabawa kowa ya riga da ya san cewa duk annabawan Allah babu wani addini da suka yi sai addinin mene musulunci ka ɗauki annabawan nan ɗaya bayan ɗaya za ka ga cewa karankata kafinsu musulunci suka yi ka fara da annabi musa annabi musa me ya yi musulunci annabi musa musulunci ya yi allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waƙala waƙala musa ya ƙaumi إن كنتم آمنين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ما النبي موسى مسلمتي النبي نوح عليه الصلاة والسلام شيما مسلمتي ya ce wa umirtu an akuna arma wa umirtu an akuna minal muslimin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma me yayi وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
النبي عيسى عليه الصلاة والسلام شيما ميي مسلمتي فلما أحس عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون annabi Suleiman alaihi salatu wassalam shi ma me yayi musulunci innahu min Sulaimana innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin hatta na kwarai daga cikin aljanu me suka yi musulunci wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada
Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa idan ma ba ma musulunci kake yi ba ka kama wani addini da ba musulunci ba to ka sani cewa ba addinin Allah ba ne.
Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin.
A ƙarshen a hajjatul wada mai manzar sallama ya faɗa dangane da musulunci al-yawma اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Mm.
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم jama'a ku ce Allahu akbar a daidai nan wurin karatun yake duk wa'annan ayoyin da aran ma ya kawo ba wai dan ba ku san shi bane amma shimfiɗan shimfiɗa ne ake so a yi shimfiɗa akan shi duk annabawan Allah mai suka yi musulunci musuluncin nan yana da mahimmanci a wajensu manzara sallallahu alaihi wasallama a hajjatul wada' fada yake yi yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum bi ma'ana duk wani abin da ya zamanto cewa in dai na addini ne ya riga da ya cika an riga da an kammala shi a cikin shekara nawa a cikin shekara nawa a cikin shekara 23 duk abin da ya kamata a ce an yi shi a cikin addini abin da ya kamata ya shigar da kai ya fu- sa ka nutsuwa ya yi waye manzara sallama ya faɗa ƙarara wannan ayar ba ta buƙatar dogon tafsiri cewa ya riga da saƙon da Allah ya turo shi da shi ya riga da ya isar da shi dama kun san mu yawanci yanayin karatuttukan mu mu yawanci 'yan cikin gida muke datsewa mun gama da 'yan usulubi 'yan usulubi yanzu ba ka jin labarin 'yan usulubi yanzu 'yan usulubi masu zo sun narke a cikinmu wanzu wanda suka rage yanzu suke farfadowa suke tasowa su ne wasu wanda akidar tauhidi ba shiga su zuciyarsu ba masu cewa wai wai yanzu malam ba zai zauna ya ci gaba da karantarwa ba kawai ya fita daga harkar mutanen nan ba a ka san akwai masu faɗin haka yi cewa to kawai ku ta dawa kuma na ku fita daga harkar su wa ya gaya maka an yi alkawari za a yi haka mai ba da jabar ya faɗa
tuna mana
a malam jafar Allah ya ji kansa muna fata Allah ya sa ya yi shahada akwai wani bidiyonsa da na gani yake cewa wallahi ko mafarki na yi a cikin mafarkin na ce ba zan yi magana kan ɗariƙa ba in na farka sai na yi sigifari
wato jama'a ku gane cewa a cikin musulmai akwai masu raunin tunani manzo Allah ya ce ya zauna tsawon shekara 23 yana gina abu daya sandan da ya zo zai rasu dab da mutuwarsa ya ce ya riga da ya cika ya riga da ya yi menene ya cika wannan abun sannan ku kuma kuna gefe wani ya je ya ɗauko diga ya zo yana tsara abinda manzala ya ce ya cika sai a sa masa ido? ai ba zai yi ba suraka wanda yake ganin cewa wai za a daina magana akan wayannan mutanen wallahi ya yaudar kan shi wanda kuma yake da aƙidar cewa wai mumina namu addinin in ka ga mun kyale ka mun daga maka kafa to ba musulunci kake yi ba amma in dai za ka yi addinin musulunci to billahi lazi la ilaha illa huwa dole ka kai inda manzara sa sallama ya zo da shi idan ko ka ce ba za ka yi irin wannan ba to ku- ka shigo da wani abu sabo to kuma wallahi sai an fitar da shi mai manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran wannan aka ce a bar ma hukuma amma sai aka ce fa in lam yastati fa bi lisanihi ko ko ai ko kun ga ai kowa ya san inda harshen malam yake isa waye bai waye yanzu bai san inda tafiya take tafiya ba sai aka maganar a ce wai a bar mutane su yi abin da suke so abin da suka ga dama sai kawai a kowa ya je addinin shi wannan ka ajiye shi a gefe ba wanda ya maka alkawarin cewa zai yi maka menene zai yi maka wayannan abu a nan gurin ana magana cewa ga bayin Allah da aka ambato su a nan gurin wa'anda suka taso daga nesa ba ma wai don su gabatar da wani abu ba wasu daga cikinsu kawai suna so su ga mujaddadin tauhidi ne shekara nawa kai ka ce kamar yadda malamai suke cewa tunda albani ya rasu an gagara iyaye sun gagara haifan wani muhaddisi sauraka tun lokacin da malam jafar ya rasu Allah ya ji kansa da albani ba a ƙara jaddada tauhidi inda ya kamata a jaddada kamar wannan kwanakin ba sauraka yan uwa musulmai mu fahimci wannan kadiyar da ake ta tattaunawa a kanta wallahi wannan babin yanzu aka fara shi idan da hukuman da suka yi ƙoƙarin cutar da malam da sun fahimci karatun da na yi a wancan karan da na zo da ba su kama shi ba za ku iya tuna cewa na ba su satan ansa a nan gurin na ce musu wannan rikicin da yake tsakankaninmu da mutanen nan baya cikin constitution za ku iya tunawa yanzu da suka gama zagaye-zagayensu suka kama shi suka rike shi suka mushi gaduru suka kama shi suka rike shi da aka je daga ƙarshe me ake tuhuman shi akai akan menene public disorder sai aka sauka akan wancan kadiyar yanzu ya tabbata cewa abin da aka gaya musu inda shi ne ba za su iya ba? ban gane ko kun gane mai nake nufi ba ko kuma sun yi amfani da abin da aka gaya musu shi yasa suka canja suka mayar da shi a matsayin menene a matsayin public disorder amma yanzu ba maganar zakin annabi bane don mu da a tunaninmu hujja ya kare musu ne sun shiga cikin bala'i an buga da iyayensu an sa iyayensu kuka a masallaci to tun da wannan ya kare bari su koma bayan hukuma sai muka fahimci cewa a yanzu abin ba haka bane su ma din an yi amfani da su ne ba su ma gane ba suna buɗe kafaɗa a cikin gari amma inda wannan kadiyar tasu ce a zo a buga mana kaga ba ta wannan ba to kaga kuma wannan zalunci ne in kana neman ƙarshen zalunci wallahi wallahi shi wanda yake da hannu wajen riƙe malam ya fi kowa ya fi kowa anan sanin cewa shi mutumin kirki ne na ba mu misali a wancan karan suna da rekod jami'an tsaro sun fi kowa sanin ka kai a karan kanka musamman ire-irensu da suka zama figures a cikin al'umma duk wani datas ɗin malam da kake sani hatta shige da fitan shi kai hatta wayansa da yake kai kawo wallahi ba abinda ba sani ba so haka su suna da record din cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane zan iya maka rantsuwa da Allah yanzu a cikin masallacin nan da muke karatun nan wallahi Allah kadai ya san SS da DSS din da suke cikin wannan gurin kuma ba waya wannan kwanakin ba shekara da shekaru suna zuwa ana yi da su amma saboda son zuciya sai ya zamanto cewa aka yi amfani da su wajen menene don a cimma buri idan ba haka ba kai jami'in tsaro ina amfani kai fa amfanin ka fa ya zamanto cewa ka tsaya a tsakiya wanda kaga za a cutar da shi mara karfi ka karba masa hakinsa amma kai baka zamanto cewa wanda za a yi amfani da kai a cutar da wani ba yanzu misali a nan kasar lokacin ubasanjo in irin wannan makircin ne lokacin ubasanjo an yi kuma wanda ya yi wannan abin bai kai labari ba ubasanjo bai yi amfani da aiji a wannan lokacin ba wannan ake kiran shi ta mabalogu bai amfani da shi ba ya yi amfani da shi ya ci mutuncin mutane da dama amma daga ƙarshe mai faru da shi a mulkin ubasanjan sanda ya tube masa uniform aka sa mushi anko aka sa karamin kurtu karamin kurtu ya zamanto cewa yana dukan shi a dalilin wannan abun ya sanya mushi hawan jini ya zamanto cewa har ya samu cutan shanyewa bangaren jiki yanzu kaga ya mutu saboda ka kaga duk wanda wannan muna kira ne da shugaban jami'an tsaro kar ka yarda mutumin da zai yi kwanaki ya tafi ya zo ya amfani da kai wannan na ɗaya kenan sannan na biyu idan zalunci ne idan kana jin cewa ƙarfin mulki yau ina baban gida yau baban gida duk wannan mulkin da ya yi na sojan da duk abin da aka tara aka ce kwanan baya dan cikinsa ya taɓa yunkuri ma zai fito ya nemi gwamna a nan garinsu ya ce mai za ka yi da wani gwamna ka ɓata ma kanka lokaci me ba ka da shi menene kuɗi ne me yanzu me ba a tara muku ba amma yau yau baban gida yana zaune a wilciya sai dai zuwa ake ake bashi labarin yau ga abin da yake faruwa a ƙasar nan ina abdulsalam abubakar da kafarta sa yana yawo ya yi shugabancin ƙasar nan na wani lokaci amma yau an wayi gari abdulsalam an mayar da shi ɗan sulhu sai da sulhu za a yi sulhu da wannan shugaban za a yi wannan kazan kawai an wanda dafa shi ne shugaban ƙasar fa amma yau an mayar da shi ya koma ɗan menene ya koma ɗan sulhu ya koma ɗan kwamiti sai dai kawai a tsara kwamiti suna jiran allowance ɗin da duk za a bayar a basu in kaga suna faɗa to suna faɗa ne akan wannan allowance ɗin wanda ya rike shugabancin ƙasa ba wanda ya rike shugabancin ƙasa sannan kuma ya kamata shi wannan gwamnan ya gane bambancin shi kamar yadda malam yake faɗa bambancin shi da shi ai mu ya kamata mu gaya mai bambancin shi da shi shi ba billahi lazi la ilaha illa huwa duk wanda ka ganshi a gindin gwamnan nan 95% daga cikin su wallahi wannan matsayin ne ya kawo su R- ah, yanzu ba ga ba ga Buhari ba wa yake maganar Buhari wa yake maganar Buhari yanzu da Buhari zai zai zauna a can Tinubu ya zauna a can kai iwur ina zaka je wai ba har yanzu bai an sarrafin to president ba har yanzu tinubu ba ba shi da sai a cikin gwamnatin nan fa amma yanzu nan ko zama aka yi a masallacin nan ko mu ma na din nan dan dami to duk wannan wai bai zaman to ma mutum ishara ba bai zaman to ma mutum darasi ba wato su da suke ziga ka ko kuma a kai ne kake ziga kanka ya kamata ka gane malami ba abokin rikicin ka bane kai malamin da ya zanto ma laga ma bai zamanto abokin rikicin ka ba balantana malamin da ya tsaya tauhidi wallahi bai zama ba Hajjaji bin Yusuf Sakafi duk taurin kan wannan ya kai Hajjaju? Ya kai ɗaya bisa ɗari daga cikin taurin kan Hajjaju? Amma duk kashe-kashen da Hajjaji bin Yusuf yake yi daga lokacin da ya kashe Sa'id bin Jubair ya ƙara zaman lafiya a duniya? Ya ce daga kaina ba za ka sake kashe wani ba. Daga kuma lokacin Hajjaji bin Yusuf Sakafi ya shiga cikin bala'i. ya shiga cikin musiba ya shiga cikin tashin hankali balantana maluman da ake musu kyautata wannan Allah ne kullum ina gaya muku kullum ina gaya muku wannan maganar wallahi wallahi idan ba ku fahimci waye malam ba wa'anda suke nesa da shi sun fahimci waye shi a ce bawan Allah da ya mallaki irin wayannan abubuwan da ake lissafawa wannan ba ta zamanto tana da kima a wajensa ba wannan ba ta zamanto cewa tana da kima a wajensa ba a lokacin da mu muka zamanto cewa kullum tafsiri wannan za mu tafi Allah ya ji kan malam ya faɗa tafsiri za ga mutum ya yi dakon kaya amma bai yi dakon littattafai ba na menene na canjawa wannan ya canja an jima ya canja wannan ya canja banda waɗanda za ka same su sun ajiye ta'awar kawai sun koma nema suke yi da'awar ta rike su kaga mutum ya zo yana da awa malam ya sa wata katuwar bana a bayansa ga kuma uban account number sannan an zo ana karatun ana cewa wannan makarantar a ɗaki ne ba ake karatu ba ko kuma wani lungu aka samu amma ana magana cewa wannan makarantar wannan makarantar wannan makarantar wannan makarantar ina ba ta kun gane ina ba ta kun gane saboda haka muna faɗa da babban murya wallahi duk mutumin da ya ce wai zai yi kara da mutumin da ya tsaya a kan al'amarin Allah wallahi ba zai kai labari ba ai jiya duk wanda suka ji tattaunawan da ake yi a fm isha imina ake tasha wai fa yanzu dagar ma fa wai yanzu ma mata ma sun shiga dagar wai mata ma sun shiga dagar wai yanzu da su za a buga wai yau a wayi gari mace sai take mayar maka da raddi wai yau a wayi gari mace ta gane cewa kai makiri ne ina mutum zai sa kanshi abinda nake so ku fahimta billahi azim a cikin ahalus sunna a cikin ahalus sunna in ba mu tashi tsaye ba ko wallahi akwai munafukai a cikin mu kuma wallahi sai mun tashi tsaye mun fidda su bari in ga muku kuji duk mutumin da kaga ya tashi yana neman ya haɗa wani malami faɗa da wani malami ko kuma ka gane cewa wannan malamin ba za a taɓa taɓa shi ya yi shuru ba sai ka je ka taɓa wata ƙadiyar da kana so wai ya taɓa don ka ƙara masa mahasada ka ƙara masa makiya wallahi ka daɗe baka taɓa wannan gurin ba ai kun taɓa karanta ƙadiyya an yi gwagwarmaya a baya na ƙadiyar hadisin da manzon sallama yake cewa inna abi wa abaka finnar wai malam yayi magana yayi gyara wai an zo ana cewa wai ya ce ba za a ce babba dan babba ba me wani sako ake so a isar a gurin a wani sako ake so a isar wallahi na ma Allah godiya lokacin da aka yi wannan abun da abun ya dinga zagawa malam baya kusa lokacin da magana ta dinga zagawa wai ba za a ce babba dan babba ba me ake so a isar kaga waccan maganar da ake so a na hadisin nan tun daga wannan maganar ana ciki to yanzu bara a ƙara buɗe ƙofar nan dan malam in ya ji wancan sai ya zo ya ƙara fidda maganar to kaga hurtuta ta ƙara menene ta ƙara ruruwa an ƙara haɗa shi faɗa da jahilai kaga ma kirshi kenan amma in baka ba wannan kadiyar tun ba wuce ta ba ta jira a wuce kadiyar shi yasa malam abinda wannan macen ta faɗa ka san a cikin mata ma akwai masu zurfin hankali ba ma testing din su ne shi yasa muke shirmantar da su amma manzon sallama mata ba su ba shi shawara ba kuma ya dauka ya ci nasara to wannan shawarar malam da wannan bayar Allah ta baka don girman Allah malam mu muna gefe yanzu ba ana zamani na social media bane ana zamani na social media ne duk inda wani ya hau in har zaka hau kai bayani to akwai kuma wasu su zaman sharing suke yi shi zaman sharing yake ba zai taba lakin ba a'a da ya ji magana ta fara shiga ya gane wannan magana za a yi taratsi a kanta to zai faɗaɗa ta har ta isa kunnan wanda ya kamata saboda ka malam ka gane cewa yanzu kai ka zama celebrity kowa ne ma yake yi ya zamanto cewa ya taka kafa da ka ya ƙara tsayi to malam ka yi haƙuri kawai ka ajiye dagan wayannan bayan Allah da suke shiga cikin wannan dagawar wa ka kira yanzu ba wanda ka kira wayannan bayan Allah da suke taruwa a nan gurin a ce wannan ya zo daga Ghana wannan wallahi tsarkake niyyar da kai ne Allah yake turo maka su na rantse da wanda raina yake hannun shi na yi program a cikin ɗaki a kan ƙadiyar da ya tafi ta malam wallahi tallahi ban kai mintuna ba mutanen da suka mun magana ta whatsapp Allah ya yawa da su daga ciki akwai wanda ya kira ni ya ce daga riyadh babban birnin saudiya yake mun magana akwai dan uwa yana nan anan gurin na tura masa ya ji da kunnansa abin da yake fada akwai wanda ya ce min shi dan dan Niger ne amma mazaunin Libya ya ce duk wannan abin da yake faruwa duk suna ji yanzu haka wannan abin da muke yi yana kallo yana ji ya ce suna nan suna ma malam addu'a saboda haka kadiyar malam ba kadiya ta bauchi ba ce ba ta iya dutsen can shi ba ne ba iya ta najeriya ba ce wallahi kadiyar malam ta duk duniya ce kuma barka jin gaya maka wata magana malamai masu hankali masu basira wanda suka zamanto cewa domin ni na kasa malamai kashi biyu akwai malaman da suna so su yi magana akan kadiyar malam amma na rantse da Allah akwai wasu shaidanu suna nan suna bibiyan su a baya jira suke yi su ce tab su gina musu wata bala'i su kuma sun yi shiru saboda karfin imanin kasan da bambanci wasu kuma suna nan suna jiran kan gaba su yi magana kwanan nan kun ji bayanan da malam lawan turayen yayi waye bai ji a nan gurin ba ba wanda bai ji wannan shimfiɗar da yayi ba da sauransu waɗanda suke ganin cewa ma ire-iren su ma za su yi magana ai sun gani ai ai sun gani ai saboda haka ni shawarar da nake ba mutane ko don Allah kowa kasancewa ba za ka faɗa alkhairi akan wannan tafiyar ba wallahi ka rufa ma kanka asiri amma a wannan kwanakin ka duba ka gani duk inda ya zamanto cewa ake magana akan tauhidi ake magana akan wannan kadiyar ka je ka bu wanda suke comment akan wannan abun wallahi zaka samu in a cikin kashi 100 kashi 90 da wani abu duk alkhairi suke da addu'a a cikin wannan kwanakin akwai wani dakiki wai shi kuma wai wai duk wannan matsalolin ma wai da ake tattaunawa akan shi ko shi baya cikin usulubi shi wai ka san matsalar shi wai kodin ne wai kodin da aka ce shi ne damuwar shi ban san ban san ma ai na san kun samu labari wani ne wanda in ya zo ya zauna ko ya sha wajen karatun shi idan ya turo hula haka zaka ga kaman dan daba in ya turo hula kawai sai ka ji sai in ya dan faɗi wasu kalmomi sai ya koma tallan magani biwa ta ga magana da na faɗa cewa suna amfani da da'awar suna gina kayukansu ya fito ko bai fito ba wai shi matsalar shi kawai wai wannan wai ko wai ko wai annabi ya wuce a ce masa ko a to ba shi ma malam to kaga wai sai ce wannan sai ɗaya daga cikin yan uwa wannan mai alfurqan tv din nan sai ya je ya ce to ai wannan babban jahili ne ma sai ya hada karatun ma da karatun malam Jafar yace ga manzara sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai shiga cikin aljanna da menene da aikin shi sai dai idan ya zama sai dai da rahamarwa Allah sai wanzu sabai suka ce ko kai ya wani ka duba ba yanzu yanzu a nan gurin kalmar ko ta fito ko bata fito ba to wai shi wai ta nan ne yake so ya samu suna ya samu ɗaukaka shi a irin observation ɗinsu kenan ta nan gurin yake so ya samu abu na ƙarshe abu na ƙarshe shi ne ‘yan uwa musulmai yanzu ta bayyana ƙarara wallahi ko dai mu tashi wato ni abin da nake faɗa ko dai mu tashi ƴan uwan mu ahlus sunna domin na rantse da Allah duk duniya ba mu da ƴan uwan da suka wuce wayannan ko dai ku tashi mu hada kai mu rungumi juna ko kuma ku tsaya ku dinga ba su kariya ta gefe su kuma in suka waiwayo su kwaye muku wando yanzu dai ka gani wannan yaron fa abu guda biyu a lokaci daya na daya ya ci mutuncin wa manzan Allah sannan daga baya ya ƙara danganta zagi da ashir ya ce wai Allah wannan fa ƙarara wai Allah ya ce oke aljannar ta kazanka ne kaji ba ya ce oke Allah zai ce oke wutar ta ubanka ce amma don girman Allah ka duba ku duba ku gani wai yaran nan wai yaran nan duk da wannan abin da aka yi da shi wancan makarin na Abuja da shi wannan mai maganin gargajiyan haka suka zo ba suka yi zaman dirje ya tankwashe kafa ya dage sai ya ba yaron nan kariya wai yaron nan wai yayi wai wai ya ce wai wai yaron wai a farkon magana yace yayi subudda baka daga ƙarshe kuma yace ba subudda baka yi ba wai ba sakirzance yayi akan manzon Allah ba ya dage yana ta kokari sai ya wanke yaron ya dage yana ta kokari ya iya kokarin shi kuma ya duk wanke-wanken da zai yi kuma a gurin su ya riga da ya wanke yaron suka je suka gaya ma yaron a kunne ka fito ka ce ka janye shi ya sa makar da ya zo yana magana ya ce ai maganan da yaron shi yaron ya burge shi ya haita da malintan yaron saboda cikan imani ne ka san shi makar yana da wani abu na tawadu'u yadda san nuna tsoron Allah in yazo yana magana sai ga yana wallahu alam wallahu Allah Allah eh sai ga yana wani kankan kankan kuma munafurci ne duk mai hankali in ya kalle sai ya gane ba ta wadu a ciki ku fahimci wannan abun duk wannan kankan din da kai ai mu kan mun da mun kawance ka mun gane wannan abun to kun ga inda suke kokari suke ba ƴan uwansu kariya malam ya karanta akwai ran da yayi zaman dirshe a nan gurin zaman dirshe fa yayi a nan gurin aka dinga turowa daga nan wurin za a ce to an ƙara turo maka wani ko baka wani kace a dinga turowa aka sa a nan wajen duk wayannan ba kira su public disturbance ba wani yaro fa yace da ba din shehu ba da sunan ilahu ma ba a san shi ba bai wannan abun ba yanzu muna da sabani akan kadiyar manzon sallama a wasu gurare akan kadiyar Allah akwai sabani akwai mutumin da yake ganin Allah guda biyu bane babu duk mun yadda cewa Allah guda nawa ne daya ne to in za a tada hankali da ba tada hankali akan yaron nan ba mu ba mu da wanda ya wuce manzon Allah amma duk da haka mu ba mu taɓa nasabta mummunan kalma da manzon Allah sallama ba amma a cikin ku an samu waɗanda suke cewa za su take wuyan manzon Allah akwai waɗanda suke cewa idan manzon Allah ya umurta cewa a daina ba za su bu ba kuma sai sun yi amma duk da haka ba mu ce komai ba mu dai muna ta wayar da kan al'umma su fahimci addini sannan kuma wasu wai su ne suke ganin cewa wai wai wai malam shine public disorder saboda gwamnati ta ce to ka gane cewa soyayyar malam da soyayyar da al'umma suke maka ba iri ɗaya bace kai soyayyar ka ta kuɗi ake maka ta kuɗi ne da jiniyan da ake raka ka sai haba ranar da aka ce ka sauka za ka ga gidanka sai a kafin ka zo gwamnoni nawa aka yanan garin amma daga ga sun zo sun wuce ma ba san da su ba har yanzu wasun su da kudin su amma ina wannan gigiyar da take ziga ka babu ita amma gwamnatin malam ta samo ne asali daga hadisan manzon Allah yau ba yara ɗaya bane karantar da al'umma da ya dinga yi a ƙarƙashin wannan karantarwar ya samu soyayyar al'umma a wannan ƙarƙashin karantarwar ya zamanto cewa tsinke ba tsinke ya cutar da shi ba su ƙauna wallahi idan da ba din shari'a ta hana ba wannan duk abin da kuke ma shahinanku da suwaye da suwaye na rantse da Allah inda ba din shari'a ta hana ba ai ba wai son naku kuka fi mu ba da irin abin da wallahi mu kwanta za mu yi su dinga tattaka mu yanzu ibnu taymiyyah da suke tabawa su ce ibnu taymiyyah su ce ibnu taymiyyah su ce ibnu taymiyyah kana nufin cewa inda da mu inda mu irin dabi'un su da ibnu taymiyyah da babu ta samu salami ba amma muna zama muna faɗan cewa ibnu taymiyyah dan adam ne yana iya yin daidai yana iya yin kuskure so nawa za a yi karatu a ce wannan yayi daidai anan nan kuma yayi kuskure anan gurin kuma mu fito mu bayyana ma duniya amma wayannan mutanen da kake kallo wallahi tallahi ba sa tsoron Allah kuma kaman kiristoci suke inda suke san ƴan uwansu ba su san laifinsu ba su san waye sun fi inda kai kake san dan uwanka saboda idan zaka zage ka fito ka shiga cikin wannan fafata wanda ake yi wallahi ku fito ku shiga in kuma za ku koma a gefe ku naɗa hannu ku ga an cin masa shikenan yanzu daga lokacin da aka rufe malam malamai nawa ne kaga sun fito sun tattauna akan kadiyar sanda ya zamanto cewa fa dab da zamanto cewa za a fito shine ba ka sabu da samun wasu ba suka fito suka fara wasu maganganu ba sai a wannan lokacin so da ka yan uwa musulman mu dage sannan abu na karshe da bazan ƙara komai a kai ba ina kira da ɗaliban majalisin malam musamman manyan ɗalibai na kusa duk wata kofa da wani munafiki zai shiga cikin ku ku toshe ta a nan malam ya yi muku addu'a ya ce kun zamanto 'yan halal domin a wannan dagar kun haɗa ƙafa ƙarfi da ƙarfe da shi to kun ga wayannan yara guda biyu da wancan yaron ɗan maja da wancan mai neman a siya mai laptop kun ji kalmomin da suke faɗa ko sai su ce ai wasu daga cikin ɗaliban malam sun bugo waya suna cewa kar ai wannan raddin kar ai kaza wani sako suke so su isar eh kaga idan malam ya- yanzu in malam kenan bai nutsu ba ya koma ya ce okay to akwai ɗaliban kaza kaza kaza kaza kaza saboda wancan ya faɗa wancan na abujan ma ya faɗa to saboda haka ku yi taka tsantsan kar ku bari wani abu yanzu ɗaya za ka faɗa sai a buɗa a ce ka faɗi nawa goma saboda haka ku yi ƙoƙari wannan soyayya da kuke nunawa da tsayuwa akan gaskiyan to wallahi ku tsaya tsayin daka duk wani ta zaman to tsakani da Allah duk wani wanda yake neman kofa ya samu ya shiga to wallahi kar ku bashi kofa saboda haka zan takaita a nan gurin Allah subhanahu wataala ya samu dace wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
malam sheik nazir daga jos allah ya saka da alheri Ah, malamai biyu ne kawai da mu gabatar saboda nesa suke da safe da su tafi sauran sai gobe a daidai irin wannan lokaci tsakanin magariba isha insha Allah za su gabatar da karatu bi izinin layi a dan comment din da zan yi bai wuce ɗaya biyu ba na farko a ƙarshe ƙarshen maganan malam ya yi aminan comment akan ɗalibai na majalisun nan ba na manta ina malam kaga yau na kira ka kaga nasiyar da na yi maka kaga ita ya faɗa har na ce maka ka ambata mun sunan wani ma- wani na ce kai hatara da shi yana so ya hada mu da ku kuma daga baya ka gane saboda haka dan duwada ku yi mu'amala shi zai amma mu'amala tsakani da Allah ba da ka zo ka sun ce mana zani a kasuwa ka zo ta kasa kasa ka zo gida kuma ka ce da ka saka mun ba wannan munafurci ne kar mu yarda da wannan ka zo duniya ka hada mu da gwamnati ka hada mu da yan bid'a ka hada mu da makiya kuma ka zo ka bugo mun waya a ƙasa ka nuna kai masoyina ne kuma ka rika dan rikan dalibai na kana cusa musu wani ra'ayi don ka hada mu da su ku yi hatara abu na biyu shine a shawarar da wata baiwar Allah da ake ce mata juwairiya a Egypt take shine malam ya maimaita a shirin da muka yi na Isha FM ina ji shekaran jiya ne ko jiya ne shekaran jiya ko? ɗaya waron laraba na ce na ɗauki shawararta abinda take cewa daga cin shawararta ta ce mana akwai waɗansu waɗanda duniya ma ta fa'inci jahilai ne Su- malam ka daina kula su ta ce mu ma mun ishe su akwai wadda da ake ce mata sara 'yar nijar ce a faransa take ita ma ta irin wannan magana to ni sakamakon shawarar da ta suka bayar yanzu idan irin wannan malamai sun yi magana ko 'yan maja ko 'yan us- usulubi ko 'yan muzabzabina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sai na yi wayan ce sara ga sara ga Ju- juwairiya ga kuma yar musu da martani shi kenan ni yan ci gaba da karatuna da haka yanzu mun yi asanin ɗin sara daga faransa 'yar nijar da kuma ju- da malama juwairiya da take egypt akwai rukayya ma daga makka ita ma yanzu za su rike musu da martani mu allah ya hutar da mu wa kaban lahul muminar kitala Eh, allah ya saka da alheri allah ya saka da alheri allah ya biya na ƙarshen ƙarshen kwamen da zan yi akan maganarsa shine na ce waɗannan malamai nasu suna ba ma waɗannan muridai nasu kariya ya nuna cewa manufarsu kariyarsu ba manzon Allah ba ne wa suke karewa shehunai shehunan suke karewa a in ba haka ba ko kuka ce an zagi manzon Allah yanzu ko kun koma kuna public disturbance to wane za a ɗauka da kuna magana zuwa yi makabala kuka zo kuka janye kuka hana a yi kuma ko kai kotu kuka ce a hukunta ni to za hukunta ni a kan me abinda kuka gagara karewa kuma za a hukunta ni akan dokar da babu ita to bari mu gani Allah ya kai mu ranar shiga kotun ba mu gani wata doka da hukunta ni shari'an bauchi dai an rusa ta babu ita kowa ya san wannan a ina ka rusa ta kotu ba fil kuma har yanzu supreme court bata dawo da ita ba to sai mu ga da me da hukunta ne kuma kamar yadda malam al-ilmu zinatul fata ya faɗa malam ahmad public disturbance a wani mutanen anguwa ne da jahud anguwan jaki zango bakin kura tashan babayo malam goje koban gombe doya bakaro tudun yalwa kandahar bayan iyabot fetal locust su wa aka yi disabin dinsu yara ku ce babu akwai mana yara ku ce babu akwai mana ba ku san su ba mushrikai masu bautan shehunai wallahi mun yi disabin dinsu mushrikai wanda ba su yadda da iyaka na abudu ba wa iyaka na sai wala suna cikin tashin hankali suka amma duk wani musulmi ahalin sunna mai kyakkyawan aqida mai salimul qalbi wala cikin kwanciyar hankali yake dama ba wanda yake bauta sai Allah ba wanda yake roko sai Allah wanda yake bautan wani yake roƙon wani to shine yake cikin tashin hankali wanda ka suna ciki kuma mun san su suna yan dariku yan tijjaniya da makamantansu kun san alkufuru millatin wahida suna nan mun san su sun suna cikin tashin hankali to suna neman gudumawan gwamnati ne suna neman agajin gwamnati gwamnatin kuma ta shigo za ta agaza musu to da ita da su Allah ya rusa su Allah ka rusa su Allah kai ne ganuwanmu kai ne babba mu agaji kai ne mai taimakonmu iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan akida ta shiga ko bata shiga ba ta shiga yanzu mutane biyu suka rage malam Anas Idris daga Kano da malamin nan daga Abuja malam Sani eh Sani Imam Kabo Kabo ko ne Kabo ne ko Sani Isiyaka Kabo daga Abuja to su ne za su mana darasi a takaice daga nan kuma sai mu yi sallan isha'i mu watse an gane su je su kwanta su huta yanzu to to malar ka zama na karshe to malar malar bismillah tafaddal mashkuran tafaddal mashkuran eh bismillah ni ma kafin nan barin kama ruwa kun san ina dan malaria
الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko kafin in ce komai ya kamata in fara magana kan kalmar da asali ita ce ta fara haɗa mu ana ita ce ta Allah shi kaɗai wajen ibada akwai annabin Allah annabi ishaq ko in ce annabi yaqub alaihi salatu wassalam annabi yaqub lokacin da yake ciwon ajali ya tara ƴaƴansa ya musu wata wasiya a ran ma me yace أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت na'am yace me إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك na'am قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا na'am ونحن له مسلمون akwai wata ayar kallon wannan ko babu ko ka kulle ba wata in baka aro annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine kakan waɗannan ko shine babansu Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai tsarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Ibrahim kana ummatan إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين na'am شاكرا لأنعمه na'am اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم wato ka san abin da zai baka mamaki wato wai ashe tunda da aka taho mutanen nan suna ta tafsiri daga bakar zuwa nasi ashe har yanzu ba su wuce iyaka na abudu wa iyaka nista'in ba. to ko sun wuce wai ashe anan ake ashe ba su fahimci gurin ba har yau sai da malam ya faɗa muka fahimci ashe wai a gurin suke wanda karamin cikinmu mu ahalus sunna tintini ya gama tafsirin fatiha amma su har yanzu suna iyaka na abu da iyaka na sa'in ba su ma iyata ba ba su gane ba ba su fahimta ba ko sun fahimta amma molan kaya hana su gane saboda haka suke wawantar da tunanin mutanensu amma abinda nake so in gaya muku in an ce maka ɗan yahu me yake kwashewa kuɗi ko to waɗannan 'yan yahun imani ne 'yan yahu ne na me na imani saboda idan ka kalli maganganunsu bitin suke a round the bush wato sai su bar jaki sai su koma suna dukan taiki wato abin da yasa suke yin haka saboda suna son su yahu na imanin masu imani to yana da kyau waɗanda suke a cikinsu ba su gama tsumbulawa gaba ɗaya ba su gane waɗannan fa 'yan yahu ne da ɗan yahun kuɗi da ɗan yahun imani waye ya fi sharri ɗan yahun imani ya fi na kuɗi sharri domin duk wannan maganar da muke wallahi inda 'yan yahun kuɗi ne suka kwashe kuɗi cikin akawun ɗinmu da mun yabe amma ba yadda za a yi mu yadda muna kallon 'yan yahun imani suna yahu mai shiru ba zai taɓa yiwuwa ba ba za mu amince ba ayoyi guda biyu da aran ma ya ja ayar farko annabi ishaq alaihi salatu wassalam annabin allah ne annabi yaqub kai afwan annabi yaqub babansa annabi ne ko ba annabi bane annabi ne kakansa ba shi ma annabi ne amma lokacin da ya tashi wa ƴaƴansa wasiya ya tashi yi musu bayani akan tauhidi me ya ce musu ko da ya tambaye su da yake sun gane cewa lallai ya isar da tauhidin da Allah ya aiko shi domin bayanin ƴaƴan za ka gane ashe sun gane bayanin baban domin abinda suka faɗa baban shi yake nuna cewa lallai sun gane da ya tashi da suka tashi ba su ce suna neman taimakon baban shi baban ba haka ne ba su ce suna taim- neman taimakon wa ba kakan sai suka ce me ba su ce kai su za su bauta wa baban ba ba su ce za su bauta wa kakan ba kai tsaye sai suka ce kalu na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isha wa isma'ila ko wa ishaqa sai suka ce me ilahan wahida Allah guda nawa ne kenan Allah guda ɗaya ne karkashin wannan aya din amma abinda zai baka mamaki kiristoci sun ce Allah nawa ne sun ce Allah nawa guda uku wai ka san Allah yan tijjaniya ya kai shida to shikenan ka lissafa amma a musa akalla wanda mutane wai ai malam kai malam ne kai ka san saura amma normal duk mutumin da ma baya zuwa makaranta in aka yi lissafa masa ya san sun kai shida na farko bari in gaya muku a gurin su Allah Allah ne ba haka bane ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ne domin za a iya bauta masa haka ne ko dan tijana Allah ne ƙarya aka musu na kaulaha fa iro na kaulaha shi ma Allah ne ba sunansa bane ko ban faɗa daidai ba ba sunansa iro ba jawahir ma'ani eh na malam juzuyi na farko na babi na biyar na fasali na huru shehu tijani allah ne
Allah ya saka malam da alheri ina zuwa yanzu Allah ne muka lissafa nasu Allah Allah haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama a aqidar su shi ma za a iya bauta masa yanzu Allah ya zama guda nawa guda biyu wanda ya kawo dariƙar ya raina kwakwalansu ya ce wai annabi ne ya baki shi kansa shi ma waye shi ma Allah ne in ka hada nawa sannan inyasi iro inyas shi ma waye shi ma Allah ne yanzu an samu nawa to tun anan ba sun zarta kiristoci alloli da yawa ba haka bane ba kaga tun anan an samu me tun anan an samu tariyar baya domin wanda bai ma yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya tsaya akan Allah uku amma kai har ka je hudu sannan shehin su na yanzu wanda suke ta ihu a kansa shi ba wallahi a gurinsu da yawansu shi ba Allah ne domin waɗansunsu da dama suna masa sujada to haɗa min da waɗancan guda hudu in ka haɗa nauke in ka haɗa musu biyar to waɗannan ragowar malaman waɗanda ba su kai kimarsu ba duk a cikinsu idan wannan shehin ya tafi duk wanda ya hau kujerarsa shi ma Allah da shi za a yi in ka haɗa nawa shi yasa to wannan a takaice kenan na gaya muku su Allah su ya kai guda shida to tsakani da Allah a lokacin da ake wa'azi Qur'ani ya cika da jan kunne akan masu cewa Allah uku ne ta yaya ya ga masu cewa Allah shi da kuma sai a shiru a kyale su ai ba zai taba yiwa ba ba za a kyale su ba sannan waɗannan mutanen da aka allantar da su Aisha Buhari matar Aisha Buhari matar shugaban kasa dukkan su ta fi su karama wanda zai ce akan me akwai reference kusan dalilin da yasa yaron da ya zagi Aisha Buhari da aka kama shi an kai shi gaban ta ko ba kai shi ba sai da aka kai shi har gaban ta har ta saka mama ta shure shi ta kai mai mari kaga ta dan huce amma wanda ya zagi shehun su an kai shi gaban shehun to abin da yasa na kawo wannan ta suka ce karama shehun ce ta sa aka kama wancan to in dai gaskiya ne karama ce mun yadda karama ce amma Aisha Buhari ta bi shi karama domin ita wanda ya zage ta har gaban ta aka kai shi kaga ai karshen karama kenan mutun ya zage ka a wata duniya a kawo shi a kawo shi gaban ka ga ka gashi har ma ka dake shi ko ka haure shi ka kai maka kafa kaga karshen karama kenan to dan girman Allah a lokacin da matar shugaban kasa Aisha Buhari ta fi shehun ka karama me za ka yi da shehu ba da wani amfani ya kamata ka ajiye shi ka kama tahir saboda haka ba za mu taɓa yadda mai haƙuri mu ƙyale su ba domin farko an fara maganar muna tsammanin da wasa suke yi ashe maganar tasu da gaske ne to tunda mun ga sun rantse lallai sai sun canza addinin musulunci da kafirci ba za mu taɓa yadda ba kuma ba za mu ƙyale su ba kuma magana akan wannan wallahi yau aka fara ba amma kuma fara ba kuma farko abinda nake so na gaya wa malam da mai irin da wanda ya bi layi irin na malam Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya riga ya ba mu labari shi yasa ko muna da damuwa ba ta da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin wani aya وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم نعم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نعم.
ولو شاء ربك ما فعلوه نعم.
فذرهم وما يفترون to akwai irin wannan ayar wacce za ka ɗauko su fagilu kamar neman ita da wannan wanda Allah ya yi magana kan alƙarya wa kazalika ja'alna fi kulli وكذلك qaryatin جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها Me zai faru?
وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون na san da yawan ku kun gane ayoyin nan guda biyu aya ta farko Allah subhanahu wata'ala ya ce dama kamar haka ne Kamala ya gano wata.
muke da malam ya karo wata ta uku وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين نعم.
وكفى بربك هاديا ونصيرا amaran ma a takaice a dunkule Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana waɗannan ayoyin an sauke su ko an bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labari amma aka yi ishara dama kowane annabin Allah alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wata'ala yana sanya masa ‘yan adawa makiya daga cikin mutane da aljanu an gane ko za su dinga ɗaukar magana daga Kano su kawo ta Bauchi daga Bauchi su juya ta su kai ta Abuja daga Abuja sai a hautsina ta sai a kai ta Lagos to already Allah ya riga ya gama gaya mana wannan mun sani shi sa son da suke faɗa wancan na Kano wanda ake kiransa waye impossible ni har yanzu ma tukunna wai ina so in tambaye ku yaushe impossible ya musulunta har da yake kare annabi a faɗan san da ya koma musulunci dalili kuwa tun shekarun da suka wuce muna kano a gabanmu muna ji ya ce da bori da rukuya duk ɗaya ne shi ya faɗi wannan rukuya fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mace sitamki ya tabbatar da ita bori fa kafirci ne ko gaskiya ne bori kafirci ne sai impossible ya haɗa abin da annabi ya yarda da shi da abin da Allah subhanahu wataala ya tsine mata cikin alkurani ya ce duk ɗaya ne ta dalilin wannan malamai suka masa fata-fata aka kawo dalilai ya kasa kare kansa ya tabbata ya zama zindikin arni wai abin mamaki wai sai gaba bayin fozi wulwa shi yake kare annabi ka san dalili abin da ya sa ka ji ya tashi yana yin wannan saboda ya ga alama malam domin malam yanzu ba magana ake ta dakta ba domin malam a magana tauhidi malam ya zama prof kar wanda ya kara cewa malam dakta dan yanzu malam prof ne domin ana in akwai gaba da prof ma malam ya kai domin a Najeriya kaf a yanzu kamar inda malamai na suka faɗa babu malamin da ya taso ya girgiza tutar tauhidi kamar yadda malam ya girgiza to kaga kuwa a lokacin da waɗansu daga cikin daktoci ban ce sun kasa ba amma ba su faɗa ba sai malam ya faɗa ya kamata shi ma ya ci gaba da zama a dakta ya kamata ya zama prof ko kuma gaba da prof abu na karshe karshe saboda tunda naga lokaci ya tafi bana son mu rike mutane kuma ga malam shi ma a zaune malam adam yayi barza amma ni zan yi lukan laushi minti biyu nukan laushi ka san inji ai ka san in aka zuba sau ɗaya in ya fito ta ba barza kenan ai in kana son kuma a maka tuwo mai laushi sai ka ce malam mai da shi to saboda haka na gano ya kamata ni garin nawa ne adam ya nika min shi amma yi min barza ko ya muku daidai watakila burabusko za ku ci amma ni wallahi sai na ƙara mayarwa abu na farko abin da yasa na ce malam barza yayi dangane da wannan kabiyar ta wai gwamnati da ta shiga shi yasa na yi mamaki ma da malam yake harkar gwamna ni siyasa ta bata je ko ina ba amma bana harkar gwamna domin tallaka ne ni a guna to me gwamna ya ci me ban wanda ke zuwa Abuja Maulani na rana da shi da kaji jini a gwamna ya shigo Abuja wallahi alfarma ya je nema to shi yasa ni ko zan harkar siyasa bana yi da gwamna ga malam Adam nan ka tambaye shi ni da naga damar yin harkar siyasa harkar shugaban kasa ne ban yi ta gwamna ba saboda na bakar bunta kuma gwamnan ma inda ma tsautsayi zai sa na harkar gwamna ni ba zan yi na nan ba domin abin da ya mallaka ma ni ban gan shi ba sannan ɗabi'unsa ni ba su mun ba ko no zai ban shi bai ma kai ba domin tun da ni na riga na san shi tun abu da ba wai an mai yiwa shi bai san ni ba kuma dama ba dole ba ne ya san ni amma wannan shi ta matsewa muna kira ga darakta ss yusuf buci bara a kama suna da wasu ku yaransa da ya turo ku nan gudun ku gaya mar yusuf buci na biyu aig haka ne kwance muku ig inspector general of waye police mutum nawa kenan na uku chief of army staff yahaya kenan an gane ko na faɗi kudin na faɗi kudin na faɗi sunan wancan IG na faɗi sunansa? Waye sunansa? Eh? An ya kamata a ce kun san sunansa alƙali ba ba. An gane ko? The chief of army staff. Dukkan wannan rikicin da yake faruwa wannan jekar kada wanda ake yi, ni in ku kun gamsu, ban gamsu waɗannan ba su san me ake ba. Ni ban gamsu ba, idan ku kun gamsu ni ban gamsu ba. to abu ɗaya nake so in gaya musu malam akwai wata magana da ya faɗa amma na saurare ta ne a media malam ya ce history history is a lesson haka ne kamar abin da ya faru a baya ya kamata ya zama izina yanzu ku ɗauki najeriya wadda an kasa ta a gurguje ku ɗaukan mun bangaren yamurai masu biya fara wai har yanzu gwamnati ta iya yin maganinsu ko ana can ana ta yi ana ta fafatawa ko ka dawo zaria da 'yan shi'a da wata gwamnati ko da gwamnatin najeriya ko na kano ko na kaduna ko waye har yanzu ana nan ana fafatawa ko an gama ba a gama ba har a satin nan an ji an rushe musu gidaje kuma an ci gaba da harkoki wannan dai ita gwamnatin ita ta san me isa ce na uku boko haram fa har yanzu ba a gama ba an gama waye san ranar da za a gama jiya ko gobe ko jibi babu wanda ya san ranar da za a gama to waɗannan mutanen da na kira ba so nake yin faɗi magana da bata dace ba akan ku ina so wannan magana wannan abin da na jero ta yaya ba a yi maganin wancan ba ake so a zo a jogalo mu muna so mu gaya muku a yanzu tafiyar da aka yi ta tsokanan mu an wuce rabi wallahi muna gaya wa gwamnati tsokanar da aka yi mana an wuce rabi an riga an wuce rabi ko an kusa zuwa daidai wajen kuma na rantse da Allah tun da mai kare biyafara kawai don an bar kasarsa daban ya yadda ya mutu akan biyafara banza dan boko haram yake mutuwa kan aqidar banza ga dan shi a can kashe shi ake akan passport din zazzaki takardar banza ba abinda kuma ya shafe shi yana jin aljanna zai ji wallahi akan malam idris in akwai gaba da lahira za mu karasa saboda haka wannan ya rage naku ko ku bar mu da rai ko ku kashe mu aina ma takunu yudrikum أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة na'am وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله na'am وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك na'am قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا dan girman Allah ayan nan baka ji kamar yanzu ta sauka- ta sauka ba Allah ya ce famali haula'il qaum wai me ya samu waɗannan mutane la yakaduna yafqahuna me ya same su yanzu wancan abun bai zama lasin ba wai da Allah da mu da su wa yake cin moriyar Najeriya mu talakawa da mu da masu mulkin nan wa yake cin moriyar Najeriya su suke da gida a Abuja kuma mun san irin gidajen domin a can muke su suke da gidaje a Scotland da Holland da Ingila da London duka suna da gidaje a wurin su suke da motoci masu numfashi sun fi mu san kuma rayuwa yadda su da abinda dan adam yake bukata ne ya shakata sun fi mu a kenan inda suna da wayo da suna gane bayani da kenan ya kamata su yi takilin na abin nan kafin ya wargaje wallahi akan irin su malam mun yadda a daina Najeriya muna gaya muku mun shirya a daina Najeriya domin Najeriya tsumma ce akan mutuncin malam akan mutuncin malam an daɗe ba a daina Najeriya ba dama ta ishe mu dama in an daina ta mu ba mu da asara ku kuke da asara ba ma son a kai to ya isa ku yaƙuri wallahi sun matallahi magana nan da muke faɗa ba ma son a kai ga haka amma fa na gaya muku an kai mu ya fi rabi wallahi in ta kai ga ai haka haka za a yi gwamnati in ta kai ga ai haka fa za a yi hakan aga sai ku zama rigingimun da kuke yanzu hudu ne ga na yan biya fara can ba ku gama ba ga na yan shi'a can kuna ta fama ga kuma boko haram can har yanzu ga banditiri malam na gode ga barayin ga barayin shanu ga kuma tauhidi malam Allah subhanahu wataala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata magana a Qur'ani amma yanzu din da zai ji kamar da kai ma yake an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wala yahzunka alladhina ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر dakata mun daidai nan gurin ya ka- akwai akwai dalilin nan gurin ya kamata ya tsaya a daidai nan shi dama malam ba kafirai suka dame shi ba domin waɗancan ba ta taso ake ba saboda abin da yasa nace a dakata kullum malam yana magana kan yan usulubi to malam wala ya hazun kalladina yusari'una fi usulubi malam yanzu ka yanzu wani wani ya ga dama zai ce ka san kuma ni mai saurare na in ya isa ni karye mun kwacin na abin da na faɗa a sawa duka kowa ya ji ba na son ai kwacin saboda haka kaga kamar nan Allah yana ba malam hakuri malam karkai bakin ciki dangane da waɗannan masu usulubin waɗannan kam dama mun san su ai mu wallahi malam mun san su tun a Kano muna ta fama da su tun muna yara ba mu kayan zuwa mu a gurin waɗannan dama ba ma ahlus sunna bane ahlus sunna sunna ne yan sunsuna ne ka gane ko ka san an ce ma sunsuna in ya san sana wata kila dama ba dauka zai ba saboda haka dama ba su zama ahlus sunna ba bare yanzu in sun zama ahalus sunna na gaske haka muke so amma bai kamata kuna cikin mu kuna mana irin ta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba ko ba ku san ayoyin munafikai ba malam shigan mun cikin izaja aka loda musu إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نعم.
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون na fasa ittakhazu اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله
san tsaya mun kan wakafin nan dan girman Allah masu usulubi kullum in suna magana me suke cewa sai kaji suna rantsuwa kamar da gaske ne kamar da gaske malam bai kyauta ba haka zaka ji suna yi ai abun ne ba haka ya kamata a faɗa ba. ai ai wai suna so su yi bitin intelligent naka musa annu bara mu an cire gilas da masu usulubi din da yan maja da gwamnati wai mu ku kare wa idan mu kallo mun yi kama da waɗanda za ku yi mana yawo da hankali mu fa a najeriya nan mun gogu mun kolu mun gwabzu babu abin da ba wanda zai iya mana wayo ba wanda zai iya mana wata dabara ba wanda zai zo da abin da bamu gane inda ya sa gaba ba shawarar da zan ba ku da masu usulubi din da gwamnati da yan maja din wallahi ku tsaya ku bi Allah tsakaninku da Allah kawai shine mafita a gurin ku amma na rantsa da Allah a cikin gudu wanda ya kauce hanya mu za mu faɗa masa kuma idan mutum ya bar mu muka kwana ba mu yafe ba mutuwa ta daɗe ba ta zo ba kullu nafsin كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة kai arama وإلينا ترجعون arama idan duk masallacin nan yanzu aka bude mana wuta aka kashe mu duka saboda wannan maganar mai Allah ya ce ko kan ya kulli bude bluetooth bluetooth naka in tura ma
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ba ita bace ba can ka ce kullu nafsin za'iqat wali kulli ummatin nan wa al'umma ne wali kulli ummatin ajal ba shi ne maganar ba أجل.
ba kamun zancen kenan فإذا نعم.
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون in ka ga dama nan ka cillo mana atomic bomb ya tashi da mu atomic ba ma son bomb mai sauki sauki wanda in an cillo har masallacin zai nitse in ka ga dama ka cillo kai kuma ka zauna a wannan duniyar ba ka tura mu ba za ka taho wai Allah subhanahu wata'ala a yanda ya faɗa a Qur'ani ya taba sanya wani mutum ya dawo a wannan duniyar faɗa mun to
ولن ولو شبه.
وما جعلنا الله، الله لبشر من قبلك الخلد na'am أفإن مت فهم الخالدون ya isa ba sai ka karasa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld Allah da wa yake da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake saboda wani abu da ya faru yanzu ma wani abu ya faru Allah subhanahu wata'ala ya ƙara dawo da wannan aya din domin ba zancen mu bane na sani Allah ya ce ba mu taba sanya wani dan adam ya dawwama babu a wayan kasa shin idan malam Idris ya ya mutu ya bar duniya su din afahumul khaliduna wai za su dawwama ne wallahi ga kucan muna binne ku in Allah ya sa inda ranku ga kucan ana sanya ku a kabari kuma kun mutu lokacin ku yayi to saboda haka mutuwa ko dauri ba malam Idris ba wallahi ko mu ba ma tsoron sa kai bari in gaya maka ba ba an ce firzin gidan gyaran hali ba ni na ce ƙarya ne Kar- ba wani hali da yake gyarawa to ka shiga firzin din ka gani kana shiga firzin din kafin a yanke maka hukunci ɗakin da za a ajiye ka a ciki wallahi ɗakin da za a ajiye ka ko ba mutumin da ba za ka yi mu'amala da shi ba ka gane ko za ka yi mu'amala da ɗan phone nine za ka yi mu'amala da ɗan homo kai duk kalan laifin ka za ka tarar da wanda ya dame ka a wurin gyaran hali kenan gyaran hali kenan to firzin din Najeriya ka ake saboda haka to mu dauri ma bai dada mu da kasa ba wannan baya gaban mu an dade ba daure ba akuya ma an daure an daure ta an kwance akuya da aka daure ta an kwance ta bare mu an gane ko saboda haka dauri wannan barazanar banza ce ka bata kanka lokaci kuma a ƙarshen ƙarshe abinda nake so na faɗa muku shine wallahi wannan tauhidin da malam yake kira kar ku yadda ku sake shi duk inda za a buga duk inda za a raya ku tsayu akan waɗannan waɗancan kuma 'ya'yan agwagwar waɗancan yaran 'ya'yan agwagwa waɗanda abun kunya wallahi abuci an gama yin abun kunya wai a rasa wanda zai kare Allah a rasa wanda zai kare addinin Allah sai waɗancan 'ya'yan agwagwa waɗannan saboda ni na fa karfin da faɗe su wallahi ba su isa ba ba su kai ba shi yasa ko ni kaina da ina da lambar wayan malam ran bashi ran bashi shawara in ce ai malam ba girman ka bane ma ka sau mu kankantan mu ce ka ban mu da su don mu duk abin da suke takama da shi wallahi mun fi karfin su duk abin da suke ji mu muna ji duk wani zafin kansu wallahi mun yi mun gama sannan su suke nasu yanzu kuma a cikin su har wani yake cewa in sun yi muƙabala da malam wai ya ka da malam zai mari malam wallahi in a gaba na faɗa ni na ji shi yana faɗa wallahi in a gaba na yi faɗa na rantsa da Allah sai na cire masa duka hannayen guda biyu kafin ya mara zan cire hannun hagu in cire na damun in ga sai mene ba shi kenan ba kai mu fa yan Najeriya ne a Najeriya mu yan kasar ne mutum ya kashe mutum a Najeriya mu an sake shi arha ƙarya ne ba kalan laifin da a Najeriya in ake ba saki mutum ya ƙara gaba duk mun san da wannan jagwalgwalan amma muke bin gwamnati a hankali saboda su malam sun ce mu zauna lafiya wai ke gwamnati tukunna ba ran tambaye ki in kin kama su malam kin daure yanzu aka rasa wanda zai ce mana mu dan yi a hankali yanzu da san da Adam ya ya- ya dau iska